بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar Juma'a 24 ga watan Rabi'un al'awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2024. Wannan shi ne darasi na 214 insha Allah cikin jiran gidarusa da muka musu lamba ta bai ɗaya. daga wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria inda muke karatu a cikin ulumul ala mabambata kamar yadda muka saba a wannan rukuni muna yin karatu daga littafin ulumul Qur'anil Karim wallafar Dr. Nuruddin Itir Allah ya gafarta masa za mu tashi a inda mala yake mana magana a cikin alkismu thani ya ce a tarjama tafsiriya mun fara karanta wannan kafin nan muna ta'aziyya ga junanmu na rashe-rashe da aka yi mana akwai matar deputy director ɗinmu wato malam bello na kaka da allah ya mata rasuwa a jiya allah ubangiji ya gafata mata ya mata rahama allah ya ba ta falalar shahada ta rasu a sakamakon haihuwa ko kuma dan uwa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta wanda aka fi sani da malamin mai keke mutumin can da kace alhaji awal ne ko sunan shi ha alhaji mai ake ce mishi usman alhaji usman mai keke shi ma ya rasu a yau din nan an masa jana'iza a can da kace Allah ya gafarta musu gaba daya zamu tashi inda malai yake cewa hadhihi shahadatun munsifa min rajulin mutamakkinin من اللغة العربية ولغة الفرنسية وهو المستشرق الفرنسي الدكتور ماردوس yana magana akan wato kaifin harshen larabci na alkur'ani da bambancinsa da sauran harsuna da kuma yadda cewa baka iya raba zaƙin larabcin alkur'ani da ma'anarsa ta yadda idan aka tarjama shi zuwa wani yare a iya tsintsintar ma'anonin amma zaƙin zancen da salon zancen wannan yakan disashe a cikin wato fassara ɗin shi ne yake cewa ga wata shaida ta adalci da wani mutum ya bayar wanda wannan mutumi ya iya larabci kuma ya iya harshen shi na faransanci shi ne wani orientalist mutumin ƙasar faransa da ake ce ma dr mardus ko mardis asalin sunan shi joseph Charles Mardus wanda likita ne uh, na, na, na duba mutane marasa lafiya kuma gogagge ne a harkar orientalism masanin larabci da waƙoƙi da adabi da tarihi ya taɓa fassara littafin uh, alfulaila wa laila tun 1900 zuwa harshen faransanci kuma ya yi fassara alƙur'ani da faransanci ya ila yau ya iya larabci saboda dama a misira ma aka haife shi iyayen shi sun zo na ƙasar misira a lokacin mulkin mallaka na faransa ana aka haife shi a nan ya taso sannan ya yi karatu a makarantun larabawa a ƙasar maroko ya kuma ji faransanci daga baya kuma faransa ya rayu ya rasu a 1949 to shine yake cewa faqad kallafatu wizarata al-kharijiyya wal ma'arif al-faransiyatani bi tarjamati ithna wa sittina suratan min surat tuwal ma'aikatar aikin wato kharijiya shine foreign affairs kenan wal ma'arif da kuma ministry of education sun na ƙasar faransa waɗannan ministries guda biyu suka ɗaura mashi aikin fassara surori guda 62 cikin dogayen surorin alkur'ani mai girma fahawala jahdahu ya iya ƙoƙarinsa وقال في مقدمة ترجمته هذه to a cikin muqaddimarsa sai yake fadan wannan ta'aliqin yake cewa amma uslubul qur'an fa huwa uslubul khaliqi jalla wa ala yace salon qur'ani wannan fa kafiri ne bai imani ba yace lallai salon zanta alqur'ani ya tabbatar da cewa wannan magana ta mahalicci ne madaukaki fa inal usluba alladhi yantawi ala kunhi alka'in alladhi sadara anhu hadha aluslubu la yakunu illa ilahiyan yace lallai inda wannan zancen ya fito ba zai yi a ce zancen wani bane in ba na mahalicci bane ولذلك كان من الجهود الضعي غير المثمر أن يحاول الإنسان أداء تأثير هذا النثر البديع الذي لم يسمع بمثله بلغة أخرى yace saboda haka yana daga cikin kokari wanda ba za a ci nasara ba aikin baban giwa wani ya kokari ya ce zai juya wannan zancen zuwa wani yare kuma ya tsammanin zancen ya bada irin fasahar da yake da ita a cikin yaren larabci yana so ya bada uzurin shi ne akan cewa in ya fassara ba za a ji irin fasahar da ke cikin yaran ba cikin Qur'anin ba na farko Qur'ani zancen Allah ne fassara kuma zancen mutum ne sannan larabci daban da yaran da ba larabci ba wa khassan al-faransiyya al-qasiya ad-dayiqa yace musamman ni da rubuta wannan al-Qur'ani in fassara shi zuwa yaran faransanci wanda yake yare ne mai kunci mai wahalar sha'ani allati la tattasi'u lit-ta'bir an ash-shu'ur wanda faransanci bai da fadin da zai ba mutum ya fada duk abin da ya ga dama ya fada to a cikin ma kuma yarurrukan turawa faransanci na daga cikin yare mafi fasaha wanda yake da yake da wato zaka iya cewa kaman kwatankwacin Hausa a cikin yarurrukan Afirka yace a a zid ala zalika anna lugatal faransiya wa mithlaha jami'ul lughatil asriyah laisat lugha diniya ka kara kuma da cewa da harshen faransanci da sauran harsunan zamani dukan su ba harsuna ne dake da alaka da addini ba harsuna ne kawai da suke wato kana iya cewa kamar gama garin harshe neutral ne su komai ana iya yi da su amma ba su da wani alliance da addini shi ko larabci yana da wannan alliance din yana da wata kadasa cewa Allah ya zabe shi ya aiko da addini ta cikin sa وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية ba taba amfani da faransanci wajen bayani akan addini ba Allah bai taba yi ko annabi da ya magana da faransanci ba to duk yaran da yake da irin wannan kusurin babu yadda zai wakilci yare irin wancan da larabci yace hukumar tarjama a tafsiriya hukuncin yin fassara na alqur'ani da wani yare ina tafsir alqur'an alkarim ilmun jalil lalle aikin fasara alqur'ani ilimi ne mai daukaka madaukaki wa huwa min al-ulum allati faradallahu ala al-ummati ta'allumuha wa ta'limuha yana daga cikin wato ilmumin da Allah ya farlanta ma ala al-ummati ta'allumaha ta'allumaha Allah ya faranta wa al'umma su koya wa ta'limaha kuma su koyar wato fardun ne al-kifaya saboda ka dole a samu wasu su tsaya su karanci qur'ani su san fassararsa kuma su tsaya su karantar da alkur'ani su karantar da fasararsa wajibi ne akan al'umma su yi wannan in al'umma suka haɗu baki ɗaya suka ƙi wannan to sun yi tarayya a cikin zunubin amma idan wasu suka tsaye akan haka to sun ɗauke wa saura wato zunubin yin haka ɗin ya ce wa tarjama tafsiriya hiya tafsirul qur'anil karim bi lugatin ukhra ghayr al-lughal arabiyya fassara qur'ani zuwa wani yare tafsiri ne amma kawai yana da wani ƙarin abu ne wato kamar yadda yanzu ibnu jaririn tafsiri yayi ibnu abin nan shaukani tafsiri yayi ibnu kathirin tafsiri da sauransu to haka wanda yayi shi ma da Hausa kamar Abubakar Gumi kamar Nasir Kabara kamar Dr Sani duk waɗannan su ma tafsiri suka yi rubutacce bambanci kawai waɗancan sun yi da yaren Larabci shin da shine asali waɗannan kuma sun yi da yaren Hausa kuma mun gane to irin wannan aikin wani aiki ne na fardu kifaya da ake tsananin bukata zuwa gare shi yace a fakanat hadhihi tarjuma fardan mimma faradahu Allah ta'ala ala al-umma saboda kai ta kanta fassara din ita ma yana daga cikin abin da Allah ya dora al'umma aikin cewa su tsaya shi bal hiya al'ana aktharu fardiyatan lima yatarattabu alaiha min al-wajibatil muhtama yace muhattama bal a yanzu wato a fassara ƙwar'ani zuwa wani yare wajabcin shi kusan ka ce ya fi wajabcin fassara shi da larabci domin kusan duk littafin da ake bukata na fassarar shi da larabci ana da shi za a iya wadatuwa yanzu da littafin fassarar da aka yi na larabci na tafsiri ba sai an ƙara yin wasu ba amma har yanzu akwai yarurruka waɗanda ba a fassara ƙur'ani zuwa gare su ba kuma akwai musulmi masu jin wannan yaran sannan a cikin yarukan da aka fassara ɗin kuma har yanzu ba su wadata ba wataƙila ba su kai hannun kowa ba ko kuma akwai kurakurai da gyare-gyare da ake bukata misali yanzu wataƙila da wuya za ka bincika ka samu ƙur'ani da fassara cikakkiya da nufanci zai wuya ka samu da kare-kare da bolanci da angas da gasu na yarurruka da yawa a arewacin najeriya ɗin nan da sauran wurare waɗanda akwai musulmai masu jin wannan yaran akwai musulmai masu jin wannan yarurrukan amma kuma har yanzu babu ƙur'ani da irin wato fassara zuwa yarensu wanda zai musu sauƙin fahimta kamar yadda muka faɗa ranar jama'a ku duba yanzu tasirin wato mu'amalar da ake yi na karantar da musulunci da hausa ko kun san kafaɗa da kafaɗa wannan aikin yake da fina-finai da waƙoƙi ta fuskar yaɗa yaren hausa scientifically amfanin da waɗannan tashoshin suka yi na tv suna tv wisal albani wacece da suke wa'azi da hausa ba dare ba rana social media audios na malamai tun su mala bakar gumi su malan jafar su malan albani su sama'i idris in ka kalla yanzu wajen shekara hamsin akwai yaduwar yin wa'azozi da karantarwa da modernization na wa'azi da hausa kuma lura ta fuskar da zaka ga hakan ya zama wani abu wanda yake ya game kusan duka yammacin afirka kamar yadda fina-finan hausa da waƙoƙi da sauran ayyukan adabi irin abin da ake cima adabin kasuwar Kano su ma suka yi tasiri wajen yaduwa a cikin wannan al'umma to tasirin su kankan ne ta fuskar yaduwa harshen nake magana ne yanzu ta fuskar yaduwa harshen ko dai ka zama mutumin kirki mai sauraron wa'azi ko ka zama mutumin duniya mai sauraron kiɗa daidai da Hausa zaka ji ba yadda ka iya da sai ka ji na Hausa nan in dai a wannan yankin kake ya sa yararrukan sun yadu in fact sun yada har beyond yaran ya yada har beyond waɗannan boundaries din na yammacin Afirka har zuwa kasashen Larabawa da Turawa da duk inda masu magana da Hausa suke wasu ma ba sa magana da Hausa amma saboda tasirin waɗannan wa'azozi da sauran sun koyi Hausa to irin wannan wato revolution ɗin da masu magana da Hausa suka samar wa da yaran su ya zama ka iya cewa yanzu ya zama shi ma wani semi religious language ko da Allah bai wahayin wani addini da yaren hausa ba ko amma su yaren sun mai da harshen ya zama na addini irin yadda za za ka ji in aka ce mutum ma bai jin hausa tsofi da su duka ma ko bai addini ne ma ko zai ce hausawa da ƙabilu suna nufin hausawa musulmai kenan ƙabilu kuma kafirai wannan shine abin da ɗinsu ko fassararsu to wannan tasirin ai kaga da za a samu irin shi annufawa a samu irin shi a yarbawa yarbawa sun dan fara yi sun kama wannan hanya a samu irin shi a fullanci a samu irin shi a duk yarurrukan da suke wannan yankin namu ana buƙatar sa zai taimaka wajen yaduwar addinin musulunci da karantarwar sa a cikin al'umma to wannan aikin duk yaran da yanzu ba su yi nasu ba za ka iya cewa suna cikin laifi sun haɗu akan kusuri takaitawa wajen yin aikin da ya kamata su yi wajen yada musulunci misali yanzu a ce madauka ibra a ce ibra kwata-kwata ba su yaka ba ko a ce misali a ce bolawa a gombe ko kare-kare a bauchi ko bare-bari kusan bare-bari daban da kanuri kanuri ba su a ce musu bare-bari ko ko shuwa diddiga suna yarrika ne su suna da yawa masu magana da yaran a ce kwata-kwata ba su ma yaransu wannan hidimar ta addini ba ko ba wanda malamai yake cewa shine sun yi laifi sun yi laifi saboda tsananin buƙatar da mutane suke izuwa ga wannan dan fahimta addini yace mislu tablighi ma'anil qur'an ala ala wajhin sahihin ila almuslimina ghayr alarab kaman yanda isar da sakon alqur'ani a bisa yadda yake kyakkyawan sakon shi mai inganci zuwa ga wanda larabawa waɗanda ba larabawa ba yake a matsayin wajibi wa kadhalika ila ghairil muslimina aidan hakanan zuwa ga waɗanda ba musulmai ba wa misal muhafazati ala al-aqidati al-islamiyya min at-tahrif al-khati aw al-mu'tamad kamar yadda kuma aikin kiyaye wato shari'ar musulunci daga kurakurai da kiyaye idan musulunci daga kurakurai waɗanda aka yi su da gangan ko wanda aka yi su da kuskure duka wannan matsayin su daya duk wannan a alladhi kasura wanda kurakuran kuma sun yawa fi ma yusamma bi tarjamatil qur'an a cikin tarjamar alqur'ani waɗanda aka yi akwai kurakurai na aƙida akwai kurakurai na saƙon na musulunci to kaga ashe akwai tsananin bukata zuwa ga gyarawa mimma yushawsha aqidatan aqidata qari'al muslim musulmi mai karanta wannan fasarorin zai iya samun matsala a cikin addininsa kun yi tuna mala albani namu ya taɓa yin magana akan wasu daga cikin fasarori na ƙur'ani kamar na yusuf ali ko wani mutum da ake cewa yusuf ali mutumin india yana daga cikin da suka yi rendering ƙur'ani zuwa english kuma fasara shi zaka ga fasara ce wanda take ana recognizing dinta academically ma'ana duk mutumin da yake wucin da Islamic studies idan yazo zai cutting din translation na ayoyi ko transliteration na ayoyi to za a ce sai ya dogara da Yusuf Ali cewa ya kwafo yadda Yusuf Ali ya rubuta kuma Yusuf Ali a tarzama shi malamai sun tabbatar da akwai kurakurai kaga akwai bukatar review akwai bukatar masana su ƙara shiga cikin fagen su tsamo kurakuran su nuna su in ma akwai bukata kuma su sake yin aikin fassara yace wa kadhalika ad-difa'u 'anil qur'an bi shakli bi shakli bi kashfi adalili al-mustashriqina al-mubashirin al-mustashriqina alladhina ta'alat aswatu ash-shikayati min dassihim wa tazifihim yace kuma da kokarin da kuma aikin wato kare al-qur'ani daga barnace-barnace na 'yan mushan da 'yan istishiraki waɗanda ake ta ƙorafi akan cewa kurakuransu na da gangan na kawo tashwishi a cikin alkur'ani da addinin musulunci sun yawa a shuruɗin tarjamar harfiya sai kuma sharuɗan da ya kamata a cika kafin a yi aikin fassara ƙur'ani da tafsirinsa zuwa wani yare litakuna tarjamatu tafsiriyatu tarjamatan sahihatan مؤدية للغرض المطلوب وبعيدة عن أي ضرر فقد اشترط العلماء المعاصرون في إعدادها وطبعها الشروط التالية kafin fassarar Qur'ani da tafsirin sa zuwa wani yare sawa'un a rubuce da wanda ana magana akan rubuce ne to kuma ka hada hadda wanda yake yi kuma na gabatarwa a majalisi irin yadda a ƙarshen yanzu kaga tafsirin da ake cewa ana yi ai tarjama ce ta tafsiri wato in an ja bakin qur'ani sai an fassara shi da Hausa sannan duk bayan da ra'ayi ma da Hausa ake ko da nufanci ko da fullanci ko da waye to shi ma ka sa wannan sharɗan a cikin sa na farko an takuna mustawfiyatan shurutat tafsir allati sabaqat sharɗan da aka ambata a bayan ilimin tafsiri sanin alqur'ani sanin lugal arabiya sanin aqida sanin tarihi sanin larabci sanin asbabun nuzul da sauransu ka saka su duka a ciki wadhalika yujibu alal mutarjim istihdara ma'anal asl min tafsirin arabiyyin farko wajibi ne an karanta maka aya an ce washamsi wadduhaha ya zama zaka iya halarto da fassarar ta ta larabci wadda aka dauko daga tafsirin larabci abun dogara ka san abin da ibnu jaririn ya faɗa a wajen da ibnu kathirin da qurtubi da baji da wane da wane da wane ka samu da suka faɗa yace sannan baya ganin kuma غير مستوف amma idan istaqalla bi ra'yihi wa lam yakun ahlan lidhalika amma idan mutum kai ya dogara da ra'ayinsa ne da tunaninsa a tunaninsa kai wannan larabcin ga fassarar shi bai karanto daga malamai ba wa lam yakun ahlan lidhalika kuma kwanduwa ilimin sa bata kai karfin ya dogara da ra'ayinsa ba wanda kuma wannan mafi yawa a wannan babu aiki wanda kwanduwa ilimin su bata kai matsayin haka ba wanda kwanduwa shi ta kai shine mujtahidi wanda ba musayi ba kunde shi bata kai ba ko awi ita mada ala tafsirin ghairu mustawfin da shuruti ko kuma dogara da wani tafsirin da bai cika wannan sharuɗan ba ya dan duba wani buraburan tafsiri ko ya saurari laccan wani malami akan wannan ayar ko tafsirin wani malami akan wannan ayar to kaga wannan bai kai ya cika sharaɗin da za a dogara da shi ba fala takunu hadhihi tarjamatu sahihatan wala ja'iza bata inganta ba irin wannan fasara ko bata halasta ba wanda dai kuma bakin shi ake tafsirin alqur'ani ya zama haka yake to saba Allah yake wa yantabiqu alai hal wa'idu al-shadidu wal ithmu al-akidu kuma za a manna mata tsananin wato a tankiya da alkawarin azabar da Allah ya yi fi man kala fil qur'ani bi ra'ayil mujarrad azabar da aka ce za a yi ma wanda yake tsoma baki a cikin alqur'ani da da kawai da a ganin sa ba da ilimi ba mutane suna wasa da wannan abin suna ganin ba komai bane da jahilai da waɗanda aka sa wa rigan malamai da ƴan boko da ustazai kowa sai ya cifi qur'ani iya san ransa ya ya wurga akan abin da ya ga dama na ra'ayinsa to wannan jama'a wallahi bala'i kuma da gaskiya abin da ya ƙara wannan bala'in shine da ake cewa ba ruwan hukuma da addinin mutane wannan musiba ce musiba ce a ce babu regulation akan addinin mutane saboda kawai duniya aka sa gaba shi kuma addini lahira yake nema wa mutane saboda aka gwamnati ba ruwanta kowa abin da ya ga dama da kuma waɗannan hanyoyi na sadarwa da suka sauke mutane abin nan wato hanyoyin isa zuwa ga kunnuwa da idanun masu kallo da masu saurari na biyu an yi kunal mutarjimu ba'idan anil maili ila aqidatin za'ifatin za'ighatin tukharifu aqidatal qur'ani sannan ya zama mai fassara ya zama yana da taka tsantsan kwarai ya zama ya nisanta daga wata muguwa aqida ba dan shi'a bane rafidi ba mu'tazili bane ba khawariji bane ba sufi bane wanda yake da guluwi akan sufancinsa irin na ɗari kuɗin nan ba duk wata mummuna a ƙida zama bayi da ita tukuna wa za shartun fil asli a tafsiri aidan kama hu malu kuma kamar yadda aka sani tun a baya an faɗi cewa wannan sharaɗi ne dole za a lura da shi a wajen tafsiri kaka dogara da littafin malamin da yake da aƙida mara kyau na uku an yi kunan mutarjimu aliman bin lokacin dole ne zama mai aikin fassara ya zama masanin harsunan guda biyu ne almutarjimu minha walmutarjamu ilaiha ya san larabci shine almutarjimu minha L1 kenan walmutarjamu ilaiha ya kuma san Hausa ko Yarbanci ko Fullanci shine almutarjamu ila shine L2 recipient recipient recipient language the source language din shi dole ya zama ya iya su ya iya su iyawa ta hakika ma'rifatan ma'rifata khibratin bi asrarihima sani na gogewa wajen sanin sirrorin harshen wa ilmun wa ilmun daqiqun bi wujubi a a bi wujuhi wad'il lugha kuma ya zama ya san zubin harshen da yake ake magana wa turuqil asalib da salan zancen harshen wa ikhtilafi dilala da yadda ma'ana take canzawa bi hasabil uslubi fi kulli lugatayn a cikin duka harsunan guda biyu harsunan guda biyu na hudu an yura iya fi tiba'ati tarjama at-tafsiriyya ishtimalat tab'ati alal qur'ani awwalan wajen rubutun yadda za a buga qur'anin ya zama da cewa an buga matanin larabcin alqur'ani a gefe sannan a buga hausar a gefe ko larabci a sama na alqur'ani hausar a ƙasa ko mun gani kai ya zama kawai irin yadda naisu alin yake akwai wanda ake bugawa za ga tsuran bakin turanci ne kawai bakin latin ne kawai haka wani fasara da na gani da muka je Nijar da muka je Nijar na ga wani malami mai wa'azi da yake wa'azi da faransanci yake nuna mana kalan fassaran alkur'ani na faransanci yana da su akalla guda goma na jin goma ko tara kowanne malamin da ya yi shi daban wasu 'yan Nijar ne suka yi kaban guda uku da gaske malamai ne mutanen Nijar sauran kuma duka faransawa ne suka shi ko malami ne yana wa'azi ha a gidan rediyo to za ga wani bugun in ka bude kamar ka bude nobel kawai kawai zube haka babu larabcin alkurani to wannan malamai sun ce haramun sun ce haramun ba daidai bane shi yasa malamai suke muhimmantar da al'amarin cewa in za a yi tafsirin alkurani a karanta bakin alkurani tukun kar kawai ka zo ka irin tafsirin da zazzaki yake kawai ka zo ka zauna kai ta taɗi sai ai Allah ya yi rantsuwa da rana da haskenta ya kuma rantse da farin wata sai a rasa wasu sura kake karanta kun san zaki da aka matsa mai da challenge cewa sai ya tafsiri ya taɓa irin wannan drama ina gama ko rubuta yayi a wani takarda yake duba ne wallahu ala haka dai aka samu rishi yayin irin wannan abin da wani lokaci can baya to yana daga cikin anu ya zama akwai ɗabi'i na qur'anin da kiyaye amanarsa a ja bakin alqur'anin malamin ya karanta da kansa ko kuma wani mai jan baki ya karanta sannan sai a zo ga fasara to haka ma a rubuce ake so a yi to kuma ko da thesis kake rubutawa ko jarabawa kake rubutawa ya daga cikin amana a islamic studies ka dinga rubuta bakin alkur'anin tukuna sannan ka bi baya da fasara kar kawai ka je kana wai kai dan kalakcira islamic studies ka je ka tauta mutane qur'ani da harafin boko wannan ba daidai bane yace a thumma yattabi'u zalika bi tarjamati tafsir bi tarjamati tafsiriyya hatta la yutawahamu la yatawahamu tawahimu anna hadhihi tarjamatan anna hadhihi tarjamatun harfiyatun lilqur'an dan kawai wani ya dauka wannan shine tsuran wato fassara baki da baki da alqur'ani dan a gane cewa wannan a iya juhudinka ne ƙoƙarinka ne na randarin ƙur'ani da wani yare wabil jadiri wal jadiri bil zikri anna ba'd al bilad al islamiyyata tabaat al masahif muhatatan bi tafsir bi tafsir bil lughati al mahalliyya fi hamish al mushaf yace yana da kyau a bada labari anan cewa ko su kasashe waɗanda ƙur'ani da ake bugawa a kasashen mushafi to suna biyo bayan shi da fassara da yaran su a a ƙasan layi a footnote a footnote ɗinsu a hamishinsu wasu ƙasashen musulmi kama fa'alan iraniyuna wal pakistaniyuna kama ƙasar iran da pakistan duk sun yi haka wannan yana sauƙaƙawa masu karatu su fahimci abinda ƙwar'anin ke faɗi da yarensu walai ta hada tafsiru ya kutubuhu awwalan fariƙu minal ulama'i ahlu ikhtisasi idan lakana amalu aslama wa ajda ya ce wannan irin aiki da aka yi ina ma a ce farko kafin a yi shi sai da aka samu wasu malamai masana suka tsaya suka duba suka tantance su suka rubuta shi sannan aka watsa shi cikin al'umma to da ya fi yin amfani wato yana maka ishara akan cewa ana samun kurakurai da yawa domin kawai gidan ɗaba'i ne za su samu wani marubuci kawai ya musu ta'aliƙat akan ayoyi da surori kawai sai su saka haka nan ba tare da an bi ka'ida ta ilimi wajen tantancewa ba wallahu alam to sai mu tsallaka a littafin mu na gaba shine al-ibaru fi khabari man ghabar a wallafar al-imam Shamsuddin az-Zahabi rahmatullahi alaihi al-imam az-Zahabi yake cewa muna magana a cikin shekara ta 310 ko bayan hijira yace wa fiha tu fi abul abbasi ibnu ata'il al-azdi az-zahidu an ga wajen ko shafi na 158 wa huwa 309 da tara ne anta mutaakkid 309 kace ba yana kama an shiga da goma da tara to a bashi da tara haka ne ko to um wannan mutum mai suna Ahmad ibn Muhammad ibn Salih ibn Atha ɗaya daga cikin manyan malamai ne na sufaye alqanitin almawsufin bil ijtihad fil ibada masu kuma zuwa ga Allah wanda ake siffanta su da kokari wajen bauta Allah kila an ce kana yanamu min al-yawmi wal laylati sa'atayn a tsakanin 24 hours yakan yi baccin awa biyu ne kawai wa yaktumul qur'ana kulla yawmin kuma kullun sai suke alqur'ani izu 60 tufiya fi qa'adati bil iraqi ya rasu a kasar iraqi a watan bawan sallah wa fiya hamid ibn muhammad ibn shu'aib abul abbasi al balkhi al muaddib sai kuma wani in aka ce muaddib a yaran su na da kamar yadda kamar yadda kace ne malamin islamiya shi yake nabi da muaddib ne karantar da yara amma galibi lokacin babu irin wannan conventional islamiya gida gida ake zuwa a karantar da yara gida-gida suke bi suna kantar da yara galibi gidan masu arziki da masu mulki su ake ce ma mu'addib malam hamidu dan muhammadu dan shu'aibu abul abbasil balkhi ya rasu a garin bagadar da shi ma a wannan shekara ta 309 rawa an shuraihin ibnu yunus wa ta'ifa cikin malaman sa kenan wa kana thiqatan malami ne amintacce asha 93 sanatan ya rayu shekara 93 a cikin rayuwarsa وفيها عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان أبو حفص الثقفي البغدادي سيما لهم أبو حفص الثقفي منسونش عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان سمع علي بن الجعدي وجماعة وثقه الخطيب خطيب يأتي متمن كركيني أتكين أبنى كان أتكين تاريهش وفيها أديوان شكرا أبو بكر محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي بالبصرة a garin basara Allah ya rasuwa wa malam muhammadu ibn al-husayn ibn mukrim wa kana ahad al-huffaz al-mubarrazina yana cikin malamai da suka yi suka suka dar masa'a rawa an bishr ibn al-walid wa tabaqati yana da ruwa daga bishr dan walid da sauyinsa wa fiha ha ila yau da cikin wannan shekara muhammad ibn khalaf ibn al-marzuban abubakar al-bagdadi al-akhbari masanin tarihi sahibu tasanifi ma'abucin littattafai rawa an zubair ibn bakkar wa tabaqati wa kana saduqan malami ne mai gaskiya sai ce sanata ashara wa 300 shekarar da na na tsallaka din ko wa fiha a cikin ta ne tufi al-hafiz al-kabir babban malamin nan ya rasu wane ne abu ja'far Ahmad ibn Yahya ibn Zuhair at-Tustari mutumin garin Tustar malam Ahmad ibn Yahya at-Tustari sami'a Abu Quraibin wa tabaqata yayi riwaya daga Abu Quraib da sa'anninsa wa kana ma'a hibzihi zahidan khayran ga karfin ilimi ga kuma gudun duniya gashi mutumin kirki qala Abu Ishaq ibn Hamza al-Hafiz malam Abu Ishaq al-Hamza malam Abu Ishaq ibn Hamza al-Hafiz yace ma ra'aytu ahfadha minhu ban ga malamin da ya kashi ilimi ba wajen hadda na hadisi wa qala ibn al-muqri fihi haddathana tajul muhaddithina fa dhakara hadithan da yazo sai da mai wannan kirari yace tajul muhaddithina wa fiha wa abu wa ishaq ibn ibrahim ibn muhammad ibn jamil abu yaqub al-asbahani wannan malamin su su al-imam tabarani zaka tabarani riwaya daga gare shi ar-rawi an ahmad ibn mani musnadahu wanda shi wannan malam ibn jamil ya ruwaici musnad ibn mane daga shi malam ibn mane din an sinnin aliya yayi shekaru masu yawa qala hafiduhu abdullahi ibn yaquba ka jikansa mai suna abdullahi dan yaqub yace asha jaddi mi'atan wa ashara sana babana ya rayu shekara 117 al-imam zabi a cikin sirri yake cewa in ya tabbata haka da yana cewa mutumin nan bai koyi karatu da wuri ba saboda da ya kamata ya riski wasu malamai wanda kuma bai riske su ba sai da ya wuce shekara arba'in sana ya fara karatu inda ya riski wasu malamai da wurwuri to da ya zama irin masu uluwil isnadi din don wannan shekarun nashi za su shanye ma mai riwaya gaba uku na rayuwa wa abu shaiba dawud bin ibrahim bin rawzaba al-baghdadi bi misr wani ya rasu a misra mai suna abu shaiba dawud bin ibrahim bin rawzaba rawa an muhammad bin bakkar bin rayyan وطائفة وفيها علي بن العباس البجلي الكوفي المقانعي أبو الحسن رواء أبي كريب وطبقته مالان علي بن العباس البجلي المقانعي متمن غرون كوفة شما daga cikin malamansa akwai Abu Kurayb وفيها Abu Bishr ad-Dulabi Abu Bishr ad-Dulabi mai Kitabul Kuna malamai suna sabani wajen karanta sunan shi ko dai addulabi biddal biddalil madmuma wannan shine al-mashhur ko kuma addaulabi bil fathi wal lin addaulabi wannan shine abinda as-sam'ani yace yafi inganci a cikin littafin shi na ainihin wato al-kuna wal ansab amma kuma wanda yafi shahara shine addudin addulabi kamar yadda ga anan ma an mishi wasali haka wa huwa shi wannan malami Muhammad ibn Ahmada Muhammad ibn Ahmad ibn Hammad al-Ansari sunan shi kenan Ar-Razi al-Hafid Saibu Tasanifi ina da tafai da yawa da gaske akwai al-Kuna din Rawa an Bundar yana da riwaya daga Bundaru da Muhammad wato Muhammad ibn Bashar kenan Bundarul Hadith namu na cikin sunna din nan ko wa khalqin da wasu halittu asha sittan wa 80 sana yara shika yara shika 86 daga cikin malamansa akwai Ahmad ibn Surayj da Harun ibn Sa'id al-Aili da Ishaq Abu Ishaq al-Juzjani waɗannan malamansa cikin ɗalibansa kuma akwai su irin su Ibn Abi Hatim irin su Ibn Adi irin Tabarani da muka ambata irin su Ibn Hibbana duka ɗalibansa ne malami ne mashahuri qala Abu Sa'id ibn Yunus kana min ahli San'a ya daga cikin malamai masana hadisi wa kana yudha'af ana cewa yana da rauni kamar yadda al-Imam ad yake ambata yace yatakallamuna fihi ana magana akan shi yace wa yutabayyanu wa yutabayyanu min amrihi khairun amma mu dai alkhairi muke gani daga al'amarinsa tufiya baina makkata wal madinati ya rasu ne a al'arj a hanyar makka zuwa madina al'imamu ibnu adiyin in ba na manta ba shi ma ya ambaci ya ce abinda ya jawo tuhuma gare shi shine wasu maganganu da ya faɗa akan nu'aim ibnu hammad wanda saboda bambancin ra'ayi tsakankaninsu shi ya jawo aka yi ta magana a kansa wallahu ala wa fi hal hibrul baharul imamu abu ja'far muhammad ibn jarir ibn tabari sahibu tafsiri wa tarihi wal musannafatul kathiratu wal musannafatil kathirati sahibu tafsiri wa tarihi wal musannafatil kathirati sami'a ishaq ibn isra'ila ibn abi isra'ila wa muhammad ibn humayd ar-razi wa tabaqatuhuma وكان مجتهدا لا يقلد أحدا قال الإمام قال إمام الأئمة من الخزيمة ما أعلم على على الأرض أعلم من محمد بن جرير ولقد ظلمته الحنابلة وقال أبو محمد الإسفرايني الفقيه لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا قلت ومولده بآمل بآمل تبرستان سنة أربع عشر ومئتين وتوفي اليومين بقيا من شوال وكان ذا زهد وقناعة توفي ببغداد zaka duba ga malami wannan wai tarjuma tarjuman ibnu jarir kenan wani irin samari mala yace wa fi hal hibru gogaggen malamin nan kuma al-bahru teku wattin batsi kina ilimi al-imamu abu ja'farin malam baban ja'faru muhammad ibn jarir Malam Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir At-Tabari mutumin Tabristan sahibu tafsiri mai tafsirin nan da ka sani wannan tafsirin Tabari da ake cewa wa tarikh da tarihu Tabari wal musannafatil kathirati da sauran tafai masu yawa sami'a Ishaq ibn Abi Isra'ila cikin malaman sa akwai Ishaq ibn Abi Isra'il wa Muhammad ibn Humayd ar-Razi da malam Muhammad ibn Humayd ar-Razi wa tabaqatuhuma da sa'annunsu irin su Yaqub ad-Dawraqi irin su Yunus bin Ubaidin Yunus bin Abdul A'la irin su Abu Quraib irin su Hannad bin Sari irin su Bundar shine Muhammad bin Musanna ke da Muhammad bin Bashar irin su Muhammad bin Musanna wa kana mustaidan malami ne independent la yuqallidu ahadan baya koyi da kowa da ba Shafi'i ne daga baya ma ya zama independent wa qala al-imam wa qala imamul a'immati ibn Khuzaimah malam Abubakar ibn Khuzaimah imamul a'imma yana cewa ma a'lamu 'alal ardi a'lama min Muhammad ibn Jarir ni dai a iya duniyar da na rayu ban san mutumin da ya kai shi ilimi ba mun sa'an sani abokin tafiyar sani abokin burmun sani yace walaqad zalamatu al-hanabilatu ustazai su ake nufi da hanabila a wannan zamanin sa aka ce hanabila ko ustazai ake nufi ce ustazai sun cuce shi a bagadaza su suka fi kowa yawan mutane su suka fi kowa mabiya a zamanin da ake wannan tarkatarkar abubakar bin muhammad bin abi dawuda shine jagoransu to sai ya zama mutum ne wanda yake mai wuyar sha'ani ana yana jan rikici iri daban-daban kuma yana yana yawan sukan malamai kuma ya soki ibn jaririn ya ce mashi ai dan shi'a ne shikenan aka rike wannan kalma aka yi ta zargin shi suka hana mutane ma zuwa wurin shi karatu suka hana ran da ya mutu ma suka hana a kai shi makabartar musulmai a rufe shi karshe a cikin gidan shi aka rufe shi suka hana mutane zuwa jana'izarsa sai dai mutane suka dinga silalawa cikin dare sai su je su sahu a bakin kabarin wajen wata guda aka yi ana sallah a kabarin shi sun da makamai fa suka hana ustazai ne kuma suke wannan Allah ya gafarta musu Abu Hamid al-Isfirayini yake cewa law safara rajul ila Sin da za ka kama hanya ka tafi kasar Sin China kenan kawai hatta yuhassila tafsira Muhammad ibn Jarir dan ka je ka samo tafsirin ibn jarir tabari lam yakun kathiran wala da kasha bata yawa ba shi sa ibn khuzaima yace ma wani mutum bayan sun gama yawon karatun su kowa ya koma garin su sai wani mutum ya je bagadaza sai ya dawo mai sabur wajen sai suka gamu da ibn khuzaima sai ya ce mishi ka je gun ibn jarir yace wallahi ban je ba yace me yasa yace an hana shiga wurin shi yace amma ku kai asara zaman ka a bagadad kai asara shine faɗi wannan magana yace zai ka je kai wata shida a bagadad baka ga ibnu jaririn kai karatu a gunsa ba kai asarar zaman ka yace ai gara a ce shi kadai ka koyi karatu a gunshi ka kyale duk malaman da ka je wurin su wannan bawan Allah an haife shi a garin Tabristan Tabristan yanzu an ce tana kasar wato Iran ne a shekara ta 214 bayan abin nan 24 ko arba asharata wa mi'atin okay 214 kenan ya rasu shekara ya rasu a rana biyu da ta rage 27 ga watan shawwal na wannan shekarar da ake gana 310 ya rasu mutum ne mai zuhudu da kana'a da kuma wato da kamewa babu laifi mu dan ƙara wani dan zance kaɗan game da wannan bawan Allah kamar yadda muka saba in muka dogon mashahuran malamai mukan dan ƙara wani abu na tsokaci a kansu kamar yadda ya ambata sunan shi Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir zahabi a cikin sirr alamin nubala ya mai kirari da cewa al-imamul alamul mujtahidu alimul asli malami wanda yake tuta ta ilimi gogaggen malami wanda yake malamin zamaninsa a can gaba kuma yace min afradid dahari daga cikin mutane tilo a zamaninsu kuma duk malaman da suka ambace shi sun ambace wannan kamar shi zahabi kamar ibnu kamar khatibu kamar ibnu kathirin duka sun faɗi cewa qalla an taral uyunu mislahu kadan ne ido ya ga irinsa irin malamin da ake dadewa ba ga irinsa bane mun ji cewa daga mun ji daga cikin malamansa daga cikin ɗalibansa akwai irin su ibnu adiyin al-jurdani akwai abubakar shafi'i akwai al-imam tabarani da makamantansu khatibu da ya tarjama sa yake cewa yuhkamu bi qawlihi wa yurja'u ila ra'ayhi li ma'rifati ya kasance mutum ne da ake kafa hujja da zancensa ake kuma zuwa ga ilimin sa saboda kwarewarsa wa fadlihi da falalarsa wa kana qad jama'a min al-ulumi ma lam yushariku fihi ahadun min ahli asari ya tara ilimin da mutanen zamaninsa ba su tare da shi a kawai ilimin ba kawo dole a samu mahasada malaman da ya rayu da su babu wanda ya tara irin ilimin da Allah ya mashi baiwa da shi wa kana hafizan lil qur'ani ya goge ya iya alqur'ani arifan bil qira'ati ya san qira'o'i basiran bil ma'ani ya san ma'ana alqur'ani faqihan fi ahkamil qur'an ya san bikin alqur'ani sannan aliman bis sunani wa turqiha ya san sunna ciki da bai da sauran abin da khatib ya ambata da yawa zahabi ko da yaro sai ya ce kana fiqatan sadiqan hafizan ra'asan fit tafsiri imaman fil fiqi wal ijma'i wal ikhtilafi allamatan fit tarihi wa ayyamin nasi arifan bil qira'ati wal lugha duk waɗannan fannonin da in ka iya ɗaya sai kai ta daga kafara ko to shi ya iya sidika ya iya qur'ani ya iya fiqh ya iya tafsiri ya san sabani da ijma'in malamai ya san tarihi ya san labaran malamai da sauransu da kira'o'i da yace rubuta da malamai da dalibai suka ce ya rubuta musu tarihi ce to shikenan bari ai mun koda mujalladi 100 ne ko suka ce a algatu malam yayi yawa a dai mana muktasar ne sai da yayi salati ya sanar da ubangiji yace yace himma ta lalace ci mutane sun lalace shine yayin wannan tarihi tsabari da kake gani dan mujalladi 16 an bada labarin cewa ya shekara kama 40 a harkar ilimi da yake rubutu da karantawa kullun sai ya rubuta akalla shafi 40 na ilimi shafi 40 kullun ka dauka ce koda posting ne kake a Facebook kullun a ce zaka yi guda 40 irin wannan posting da mutane suke na yan addu'o'in nan ai dole ka zama shahuri ko ka ɗauka a ce haka ko da ma guda ɗaya ne za a ce kullum kana yi har kwana arba'in ko shekara arba'in ko wata ma arba'in ya za ka zama an ambaci cewa mutum ne mai zuhud da gudun duniya gaskiya ne yana da zuriya da gudun duniya kuma bai an san abin hannun mutane in ba ya zama mai dole ba yana da mawaƙif da yawa irin haka farko dai mahaifin shi da ya turo shi bagadaza karatu to sai ya mishi wato wani gata suna da dukiya sai aka ba da hayan wasu shaguna ko gonaki daga su ake samun abin da ake aika mai duk wata ko duk shekara akan wannan yake rayuwa so da ka bai sana'a komai ko bai bukatar komai a gun kowa idan bai samu ba ko an yi jinkiri ba a kawo ba yakan ɗauki sutura shi ne ma ya siyar ya ci abinci wata rana ya taɓa ma ya yage hannun rigar shi ya siyar ya ci abinci ya yage hannun riga guda ɗaya ya siyar ya ci abinci na gani yana dukkan ne masu tsada watakila ko wani bambalansa ne na yan gayu hala su saboda haka sarakuna sun yi kokarin su bashi kuɗi sai ce baya su ko ya musu wani aiki kamar al-muktafi billah ya taba sashi aikin rubuta wani wakafi na dukiyoyin shi muktafi din shi ya tsara duka wato kamar kace sharadin wakafin da komai aka mai kyauta ya ce ba zai karba ba sai yan fada suka ce ai baka isa ba dole in sarki ba mutum kuɗi dole sai ya karba ya ce shi ko ba zai kawo kace dole ka faɗi wani abu da za a maka a madadin kuɗin sai ce to abin da yake so kawai shine sarki ya hana bara a bakin masallacin shi ta hanyar ciyar da masu baran a dinga sa dafa masa abinci duk juma'a ana ci da su sai kuma haka aka yi din aka hana bara aka ce duk wanda yake jin yunwa ranar juma'a kai ya sake yin bara ya je gidan sarki ya ci abinci to haka kuma an yi mai tayin mukamai iri daban-daban an yi mai tayin wato a bashi alƙalanci ko a bashi shugaban hukumar EFCC mazalim kenan ko yaki to akwai lokacin da ɗalibai ma suka ji haushi suka yi ta ƙorafi cewa malam bai kyauta ba kaza da kaza aka zo da aka zauna aka yi wani mita aka ce alaga ta malam gaskiya mu dai muna ganin ka anshi wannan mukamin za ka taimaka za ka kawo gyara za a ga irin kamun da yi malamai kaza kaza kaza kaza da irin wannan dukkanin da ake ana ganin alheri ce to shikenan ba komai tunda ku matsa gobe ku zo mu tafi ashe ga tsaye musu gobe suka zo da safe ana jira a ga malam ya shirya ta ba aka kawai ya fito da tawadar shi da alƙalmin shi ci gaba da rubutu alga ta malam za a jefa yau wajen abin nan SSG kenan ko ko waye ne yake bada mukamin uhu sai ce amma kun bani mamaki ni wallahi na dauka hankalinku ya kai a ce in nace zan ashi mukamin nan ku ne za ku yi min fada kuna mini ban kyauta ba amma ku ne kuke ziga na in halaka abin da yake kince ku kuke ziga na in halaka tun da malamai suke gudun wannan mukamin suna gudun saboda zai wuya ka shiga cikin siyasa irin wannan ta shugabanci ka fita lafiya zai wuya yana da matuƙar wahala Allah ka samu gama lafiya a saboda ka bai karɓa ba ya suka tashi gwiwarsa a sanye an taɓa kuma wani lokaci da talauci ya dame shi ya taɓa karɓar appointment na mu'addib ya karanta a gidan wani mai wani attajiri amma sai samu sharaɗi cewa daga iya albashin da aka saka mai ba zai ƙara karɓan wani abu extra ta wata kyauta ba iya albashin da aka saka mai yake ba da labari da kansa ya ce da aka zo da ɗaliban 'ya'yan shi wannan kwamishina ko wane ne aka irin kama aka wasu a manyan motoci ɗin nan da 'yan rakiya da komai allon ma da za a musu rubutu akwai mai riƙewa kamar da ake riƙe mai yara jakan makaranta za ka yi su irin nursery ɗin nan da aka aka gama karatu aka tafi rana na ɗaya rana na biyu da za a dawo sai aka zo da abin nan wato akiyas irin yan jakunkuna da ake saka kuɗaɗe kala daban-daban wannan daga wance uwar gida ta ce a kawo maka sadaka saboda an ji yaro ya iya karatu wannan daga wata sadaka cikin sadakun mai gidan wannan daga kakashi kyauta iri daban-daban sai ce a wala ba mu yaka da kuwa ce duk a ɗauka a mai musu shi ne yadda zanen ya ce ya fasa wannan aikin ba zai iya aga mu ne an samu abin da ake so kenan ko in ka je abuja irin wannan karantarwa ga dama ba albashin ma ba shi kake sawa ido ba irin wannan kyautar da za a dinga bayarwa a masallacin ita ce damuwarka musamman da azumi ko gab da tafiya aikin haji ko an dawo ko lokacin fitar da zaka ka fi damuwa fiye da albashin da aka saka maka na islamiyya ai saboda attajirai da manyan yan boko suna sallah a wurin kuma in suka ji daɗin karantarwa ka za su ta maka alheri iri daban-daban to wannan dama shi shi ake samu a tara abin da a tara shi kuma abin da yake gudu kenan haji auliya ukin wannan duka a cikin sharhin cewa wato mutum ne mai gudun duniya sosai Allah ya gafarta mai a littafan shi daga cikin da aka ambata akwai tafsirin sa wanda shine mun karanta bayani a baya a cikin sa akan sa gaba a cikin ulumut tafsir wannan tafsirin sa zaka cewa shine tafsiri lamba ta daya a cikin jerin get tafsirai a duniyar ilimin musulunci domin kafin shi ba a samu malamin da yayi ma Qur'ani tafsiri cikakke ba kuma har yau nashin bai zama outdated da za a ce wai an dinga dogara da shi ba hasali ma duk wanda ke so ya fasara alkur'ani fasara mai kyau wajibi ne ya daga koma zuwa gare shi domin su kansu manyan malamai su ibnu kathirin su qurtubi su abin nan su shaukani da wani na zamanin nan irin su uthaymin su ibnu baz su waye duk wanda ya fasara alkur'ani zaka ga sai ya koma zuwa ga me ibnu jaririn ya ce sannan yana da littafai baya ga su kamar yadda aka ambata akwai tarihi akwai tarihi dinsa hukumomin mai suna tarihul rijal wanda tarjama sabai da tabi'ai akwai latiful qauli fi ahkam shari'atul islam wannan mazhabin sa ne da ya kafa yake fatawa da kansa akwai tahzibul athar wanda littafin kamar yadda ibn kathir yake fada inda ya gama shi to da an kwashi ilimi mai yawa akwai kuma littafin ikhtilaful fuqaha wannan littafin na daga cikin abin da ya mishi rigima da su waɗancan ustazan yana magana akan sabanin malamai da tarjihi sai yana kawo maganan maliku da maganan shafi'i da maganan abu hanifa sai baya ambatan maganan ahmad ibn hanbal su kuma galibin ustazan nan suna cewa suna dangantuwa ne ga ahmad hanbal kaji ma hanabila yake ce su sai suka tuhume shi cewa me kake nufi baka kawo magana ahmad hanbal ba sai kuma ba su uzuri wanda suna ganin yafi girman laifin sai ya ce shi ahmad hanbal a gurin shi ba malam fiqh ba Wani magana ta shi kuskure ce dan imamu zahabi ma ya mai raddi akan ta tunda kaga zahabi ba ba hanbali bane bari na ce ta asubanci amma yace gaskiya kuskure ce wannan magana wataƙila kuma shi a ma'auninsa kawai ya kula da suwaye waɗanda fiƙihu kawai suka tasa gaba to ukun nan kuwa abin da ya faru da su kenan amma da hanbali shi kuma hadisi ya tasa gaba daga baya ɗaliban shi suka tattaro fatoyinsu suka mai da su mazhabi domin yana raye ya hana a rubuta fatawarsa sai bayan ya mutu ne ba ma ɗaliban shi ba jikokin shi a ilimi su gulamu khalil da, da ainihin wato a wancan mai littafan nan da na amada hambali shi ne khalil ɗin da ko su ne suka ta eh? khallal na'am khallal a abubakar ne khallal shi ne ya dinga bin ɗaliban amada hambali gari gari ya ta tarwato yin nan sai da ya littafai da yawa wasu ma sun bata izuwa yanzu to daga nan ne aka samu mazhabin ya tsaya da aka shi sai ya takaita akan waɗancan guda uku mutum da ya faɗi wannan abun sai aka ce kawai ya zagi amada hambali kan zama yin abin da a ce kenan ya zagi Ahmad Ahmad ya ce ba malami bane ai ya ma yi kaza kenan magana ta wuta ta ruru kuma shi wancan malamin Ibn Abi Dawuda gashi malami sai ya dauki abin da zafi kamar yadda zafi yake faɗa yake cewa zafi yake cewa a da shi Ibn Abi Dawud da shi wannan malamin malam Ibn Jaririn yace wa kana kullum minhuma la yunsiful akhara kowane ɗayansu ya kasance bai maɗan uwanshi adalci. Kowa yana bin labarin ɗayan kuma yana mai guga zana yana mai raddi yana mai shaguɗe. Shi Ibn Jaririn ya taɓa jin labarin an ce, wai Ibn Abi Dawud yana rubuta tarihin, yana rubuta manaƙibu Aliyu. Sai ce, mai haɗa nasu ba kuma da Aliyu, kaga shi ma ya zarge shi da nasubanci. Shi kuma ya zarge shi da shi'anci, kamar yadda Rabi yake faɗa a cikin sirar al'ambula yake cewa kana bin jaririn min rijalil kamali yana daga cikin mazaje masu cikar kama masu cika wa shunniya alaihi bi yasirin min tashayyu'i an tuhume shi aka tsananta mai saboda ana ganin yana da dan wani abu na shi'anci zabi ya ce wa mara aina illa alkhaira mu da muka karanta tarihin sa da taban shi ba kuma ba sai alheri abin da ya ja mishi wannan shine yana da littafi akan riwayatu gadir qum yana da shi yana da kuma littafi akan marwiyatu a waqatu jamal wasu abubuwa da za a kamar yana da alienation da shi an ci kasan ko yanzu ne da ran ji mutun ya wata magana ɗaya biyu ga ce ko dai dan shi'a ne ko dai dan kaza ne ba zai kuma ya zama haka ba to a wannan ya ja mishi wannan bala'i suka hana mutane ɗaliban shi aka hana shiga gidansa sai su zo su tsaya da duwatsu su ta jifa a gidan duk wanda kuma aka ganshi ya je wurin shi shikenan shi ma an yanke zumunta da shi shi wani ko yana zuwa ko zai gane kuran shi kai ma za su kuntata maka rayuwa a garin Bagadaza ga su da yawa ga su da da ƙarfi gwamnati tana yi da su da suka ji labarin ya rasu za a yi jana'izar sa suka zo suka taru aka fito da gawa suka ce na za a kai ta ba dai makamantar musulmi ba wallahi wannan dan shi'a Allah ba za a kai shi ba wasa i gaske wasa i gaske dole aka yanke shawara dan ka azubar da jini a ƙara yin wani ta'annati a gawokin su yawa aka mai da shi cikin gida aka rufe shi a gidan shi aka rufe shi basu bari a rufe shi Allah ya gafarta mai ya rayu shekara kamar 83 ko da biyar kamar da malai ambata ya rasu a ƙarshen watan Shawwal da wannan shekara ta 310 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan shine ibnu jaririn at-tabari takeice kwarai da gaske ƙari akan abin da malai ambata ko ina ganin bari mu bashi haka sai a koma littafan tarihi sayar alamin nubala littafin ibnu kathirin shine albidayatu wan nihaya da tarihin khatib shine wato abin ga kenan ko tarihu bagdad bari mu dan taba wannan abin nan din usul fiqi alaman haja al hadith malam yace alqaidatu thaniya qaida ta biyu game da wato qiyasi adamu jawazin nasakh bil qiyas rashin halascin a ce an share wani hukunci ta hanyar qiyasi kawai mutum ya wani ijtihadi ya ce wannan hukuncin an share shi ba tare da nasi ba alkitabu was sunna huma al aslu fil istidlal qur'ani da sunna sune asali game da kafa hujja a wajen ilimi wal qiyasu inma yu'khadhu min dilalati alkitabi was sunnati wa huwa tabi'un lahumu shi ko qiyasi akan ciro shi ne daga abinda alqur'ani da sunna suka nuna da haka qiyasi yana bin sawun wadancan ne wala yakunu tabi'u nasikhan lil asli kaga mai bin sawu kuwa bai iya cire hukuncin asalin was salafu salihu lam ya'ti anhum abadan naskhun nass bil qiyasi ba taba sani samu daga magabata sun yi amfani da qiyasi sun soke wani nassi ba qala al khatib fil faqih wal mutafaqih malan khatib yace wala yajuzu nasku qiyas ah li'anna al qiyas tabi'un li usulin thabita fala yajuzu nasku tabi'iha yace baya halasta ayi nasku da qiyasi saboda qiyasi yana bin bayan asallai ne wanda suka kafafu ka ku ga bai yiwa a suke asali ta hanyar mai bin sawunsa wa qala shaukani fi irshad al fuhul littafin shaukani irshadul fuhul fi tahqiqil qawli min ilmi al-usul yake cewa li anna al-qiyasa yusta'malu ma adamin nas daman shi qiyasi ba a kawo shi sai in ba nas fala yajuzu an yansakha an-nassa kaga bai yiwa ya goge wani nasi inda dama shi ba a dauko shi sai in babu nasi wali annahu dalilun muhtamilun shi qiyasi dalili ne wanda yake dalili ne na mai yiwa ana sa ran wannan hukuncin hakan na iya yiwuwa amma ba wai hukunci ne yanke ba wan nashu yakunu bi amrin maqtu'in share hukunci ko ana yin shi ne da zance wanda yake yanke ba muhtamil ba alqaidar rabi'a qabulu qawli sahabi fi nasakh karban zancen sahabi in yace qur'ani aya kaza an soke ta da aya kaza za a karbi wannan eh za a karba yace idza qala sahabiyu anna hadha ad-dalila mansukhun yuqbalu qawlu idan sahabi yace wannan ayar an share hukuncinta da aya kaza to annabi ya faɗi magana kaza ta sauya wannan hukunci to za a karba wa dalilu ala hadha qawlu aisha saboda faɗin aisha Allah ya kara mata yadda kana fi ma unzila min al-qur'ani asharu rada'atin ma'lumatin wato ya da ya sauka cikin alkur'ani cewa akwai wato a a abu guda goma tsotso goma da ke zama dalilin dalilin a haramta haramci irin na aure idan idan idan idan idan aka sha su goma sun yuharrimna suna haramta wato abin nan aure thumma nusikhna bi khamsin ma'lumati sannan aka soke su da guda biyar fatufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hunna fi ma yuqra'u min alquran tace annabi ya rasu ana karanta su cikin alqurani amma ba su cikin alqurani ai akhrajahu muslim alqaidatu alkhamisa ta'akhur islam as-sahabi la yadullu ala an-nasakh idan wani abu ya fara da wani sahabi wanda yake ya musulunta a makare wato ya mulkinta daga ƙarshe ƙarshe rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba a cewa wannan abin da ya faru da shi in ya saba wa abin da wasu sahabbai da suka riga shi musulunta suka kawo a ce ai nashi ya soke nasu da hujja cewa ai shi musulunta shi ma daga baya ce yace ta'khurul islam sahabi la yasuhu listidlalu bihi ala an-nasakh idh yatamilu anna sahabi alladhi ta'akhkhara islamuhu sami'a al-hadith min sahabiyyin akhar taqaddama islamuhu fa arsala alhaditha abin da ya faru da sahabin da ya musulunta daga baya bai zama dalili akan soke abin da aka ambata a can gaba saboda ta yiwu cewa shi wannan sahabin da ya go ya faɗi wannan magana wanda ya musulunta daga baya din hala ya ji ne a gun wani sahabi da ɗaɗɗe a musulunci sai ya irsalus sahabi وقد تعقب ابن حجر من ذهب الى استدلال على النسك بتاخر اسلام الصحابي faƙalifin fati ibn hadirin ya ci diddigen irin wannan magana a cikin fatul bari mujalladi na tara inda ya ce wa huwa musanadun da'ifun wannan hujja ce mai rauni id la yalzamu min ta'khuri islamin rawi wala sigarihi alla yakuna ma rawahu mutaqaddiman don babu lazimi tsakanin jinkirin musuluntarsa ko karancin shekarunsa a ce abin da ya ruwaito ba abu ne da daddai ba intaha magana shi ta kare wa qala shankiti fi mudhakkirati mudhakkiratun fi usulul fiqh akwai ta mudhakkira ta imamu shankiti ta usulul fiqh a cikin ta yake cewa fala yakunu hadisu mutaakhir nasikhan bi hadisi mutaqaddim al-islam hadisin wanda yazo daga baya musulunta bai soke hadisin wanda ya musulunta daga farko laitimali an yakuna mutaqaddim al-islam rawal haditha ba'da mutaakhir al-islam dan yana iwa ya zama shi wanda ya musulunta da farkon ma ya ruwaito hadisin ne bayan musulunta wancan tunda yanzu so sun hada musulunci ala kuma sai da suka hada musulunci sanan ya ruwaito shi ma wala mani amin zalika aqalan ba abin da zai hana wannan wani ya musulunta a makka wannan kuma ya zo ya musulunta bayan khaybara amma wancan da ya musulunta a makka zai roto abin da ya faru kuma a fatuhu makka alalan asalin musulunta shi tun kafin hijira ne ko wala adatan wala shar'a a aladance kuma suna yin haka a shar'ance kuma haka ya faru wala ajli hadha qala ba'dul ulama da haka malamai suka ce wasu malamai la yuqaddamu hadithu abi hurairata ala hadisi talqin min hadhal waji ba a gabatar da hadisin Huraira akan hadisin Talq yana magana akan wasu hadisi ne qultu sai yace wa hadisi Abi Huraira lafzuhu man massa zakarahu falyatawadda hadisin da yake ishara kenan hadisi Abu Huraira yace duk wanda ya taba al'aurarsa ya alula hadisin Tirmidhi kenan huwa sahihun wa hadisi Talq lafzuhu shi kuma hadisin Talq annahu su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam zakari fi salati faqala hal huwa illa bad'atun minka an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama game da mutum ya taba zakarinsa a cikin sallah sai annabi ya ce shin ca nake gaba ce cikin babun jikinka kawai akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa nasa'i wa huwa sahih to wannan hadisan da gaskiya da aka so a hada su sai wasu suka ce a'a ai hadisin abu huraira a gabatar da shi akan hadisin talq saboda abu huraira ya musulunta bayan musuluntan talq saboda haka nashi ne nasikh ko mun gane na wancan neman sufi sai ce a ba zai yi ba don ta yiwu ai ɗin ya ji wannan hadisin bayan shi ya musulunta bayan abu hurara ma ya musulunta yana iya yiwuwa haka ta faru sau da ba hanya haɗa shi ba ke bari mu saurara nan sha Allah sai Allah ya kinmu darasi na gaba wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah